muna amfani da wannan dama da sunan wannan masallaci mai albarka babban masallacin juma'a a wannan babbar jami'a ta bayero sabuwar jami'ar bayero new site ko new campus da sunan ɗalibai da lakshirori da dukkan musulmi muna addu'a ta musamman ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan ƙasa Sheikh Isaac Yunus Almadani da yau Allah ya masa rasuwa a garin Kaduna bayan ya yi jinya mai tsawo kuma mai tsanani. Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa ɗan aljanna ne, Allah ya sa jinya da wahalar da ya yi ya zama sakamako ne na samun rahamar Ubangiji a tattare da shi. Sheikh Isaac Almadani aboki ne, zamili ne, abokin karatu ne na su Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala a Jami'ar Musulunci a Madina. Tare suka yi zamani a da su Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu da su Dr. Bashir duka ƙarene ne, abokane ne, Allah ya jarabe shi da ciwon zuciya lokaci mai tsawo ya sha jinya saboda tsabar yawan da'awa da karantarwa sai da muryarsa ta dashe gaba daya aka hana shi magana ya ce to shi kuma mai wa'azi ne mai karantarwa ne aka ce to ya rage yana ragewa yana yi yana ragewa ya kasa dai da ƙarshe da muryar ta ɗauke gaba ɗaya in ka je wurinsa sai dai ya ta kuka sai dai ya rubutu haka aka yi ta fama an kai shi ƙasashe da dama wajen jinya ya sha wahala ƙwarai a garin kaduna kuma yana cikin manya-manyan malamai na sunna na kaduna yau allah ya ɗauki ran shi kuma an yi masa sallar jana'iza muna fatan allah ya gafarta masa allah ya sa aljanna makomarsa allah ubangiji ya ba wa sauran malamanmu da ba su da lafiya lafiya ya warkar da mu gaba ɗaya akwai dan uwa da muke tare da shi ana malam ikrima shi ma Allah ya jarabe shi da larurar yar uwarsa ba ta da lafiya ta samu karaya yanzu haka tana kwanciya asibiti muna fatan Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba mu lafiya wani dan uwa shi ma aiko yace da Allah a sa mahaifinsa cikin addu'a ba shi da lafiya tsawon lokaci babansu yana kwanci ba lafiya tsawon lokaci Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba wa iyayenmu lafiya gaba ɗaya. Wannan kuma ya ce, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ba da lada, ya ce gidauniyar da masallacin nan ta saba yi duk shekara da azumi na tallafa wa ɗalibai da ciyar da abin buɗe baki, ya yi fa'ida ƙwarai ya yi amfani, ya ce to gafa azumi ya tunkaro. Ya ce muna fata za a sake buɗe wannan gidauniya. To, insha Allah za mu tattauna da kwamitin masallaci za a buɗe ta wani sati za mu buɗe za mu sanar insha Allah ko kuma satin da za mu rufe karatu saboda ana sanarwa a duniya kowa yana ji. Kuma ina muku albishir in Allah ya so yadda zan ari bakin wakilan masallacin insha Allahu za a yi wannan ciyarwa kuma masallaci zai ci gaba da taimakawa ko da yaya za a fafata sai an nemi abin da za a ciyar in Allah ya so yadda eh kasusuwan da aka dan babballa din nan muna fatan bana ma Allah ya bamu ikon balla gashin nan kuma masu taimakawa za a yi musu magana insha Allah za su taimaka ko kuma Allah ya sa in kun gama digirin kun koma kun samu aiki ko zama masu taimakawa kuma Allah ya saka muku da alkhairi wannan ya ce ya halatta idan babba ya miƙo maka hannu ku gaisa ka ƙi ka miƙa masa a al'ada ne wannan wai a miƙo maka hannu da sunan ku gaisa sai ka makale hannu kuma ba girmamawa ba ce al'ada ce wasu girmamawa ce a al'adarsu tun da babba ne ya baka hannu karka ba shi hannu amma ya saba wa addini babu hannun da ya fi kowane hannu girma irin hannun annan Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Amma manzan Allah yana miƙa hannunsa suna musafaha suna gaisawa da sahabbai yana gaisawa da yara yana gaisawa da manya yana gaisawa da masu mulki yana gaisawa da talakawa kuma ba wai wani ɗaukaka ba ne ko girma mutum wai ya zama shi babba ne wai shi ba a gaisawa da shi duk wani babba da ka gani wai shi baya ba da hannu a gaisa da shi al'ada ce kawai amma babu hannun da ya kai hannun annabi girma bal ma manzon Allah ya yi albishir cewa hadisin da imamun nawawi ya kawo cikin riyadu salihin cewar duk wanda ya cire hannun shi ya miƙa wa ɗan uwansa suka yi musafaha to kafin su rabu sai Allah ya kankare musu zunubin su gaba daya wannan gaisa da zamu dake assalamu alaikum wa alaikum assalam in dai mun yi musafa annabi rahama ya ce kafin ku rabu sai Allah ya yafi yanzu akwai laifi baba ya mika wa ɗansa sun yi musafa akwai laifi kani ya mika wa yayansa sun yi musafa akwai laifi malami ya mika wa ɗalibin sanu sun yi musafa akwai laifi sarki ya mika wa bafajinsa ko talaka an yi musafa to amma al'ada ta zo ta lalata ba a yi yanzu a ƙasar nan an yi wasu sarakunan da wasu suna mace wasu suna raye in ka kuskura ka miƙa masa hannu ya karɓa to mutuwa za ka yi akwai waɗanda in dai an gaisa da su to ka jira ka jira gadon jinya kawai ba a gaisawa da su saboda girman su da matsayin su wannan al'ada ne ba addini bane ina fata ana fahimta da ka gaisawa musulunci ne musafaha musulunci ne kuma ko namiji da mace ana iya yi mutum yana iya yin musafa da uwarsa ai ba ana matsala ba ne mahaifiyarka assalamu alaikum ku gaisa da ita yarka assalamu alaikum ku gaisa kanwarka ba aure duk wanda ba aure tsakaninku ai ba wani sha'awa daman tsakaninku to ya halatta ku yi musafa in dai ba ana gudun fitina ba kamar yadda uba zai iya musafa wa ɗan shi ƙarami ba za ka zo kai musafa a ɗanka ba za ka gaisa da shi ba amma za ka zo kunna muku kuna kallon bal tare yana shage kai ma kana shage wallahi haka ake kuna cace da kuna betin da ɗanka amma wai ba ku gaisawa wani ya zo sai ya tsuguna ya gaishe ka amma kuna zama falo ɗaya kuna kuna kuna kuna kuna gaisawa wani musu aka ce suna yi da ubansa uban yana supporting wancan club shi yaron yana supporting wannan uban kafin a gama bal ɗin ce wallahi sai mun ci ku yau shi kuma yaron ce wallahi baba sai mun cinye ku yau ana tabgawa aka cinye su baba yaro ya tashi ya daki abinci ya ce wallahi mun cinye ku zai dura ashar ma a ƙarshe akwai wanda ya saka kuɗi dubu ɗari biyu ya ce wa ɗansa in kulob ɗinka ne ya cinye ka cinye ɗari biyu in kuma ni na cinye na ci ɗari biyu na duka wannan mutum yana yi da ɗansa amma ba zai iya ɗaukan hannu ya miƙa masu yi assalamu alaikum su sunna ba gargajiya ce kawai da haka ku rinka gaisa da 'ya'yanku ba laifi ba ne in kuma kaga ba za ka miƙa ba shi kenan wannan ya ce wannan ayar da Allah ya ce ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa yastaghfirun ayar tana magana akan abu guda biyu ne darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa a cikin al'umma cewa yana kare al'umma daga bala'i, da yawa wasu masifu da azabu, azabobi ko azaba jam'in azaba, Allah yana kare mutane ne don annabi yana cikinsu, kamar yadda misalai da yawa suka yi ta faruwa. Sannan kuma isigifari shi ma yana ba wa mutane kariya daga masifa da bala'i. Da yawa cikin bala'ai da masifu da suke samun mu. da muna yawan istighfari da Allah ya kare mu to idan ko muka rungumi istighfari to Allah zai koro wani bala'in istighfarin sai ya kore shi to yau kuma istighfarin ya gagare mu na bayan sallah ma ba ma iya yi kwaya uku na assalamu alaikum astaghfirullah astaghfirullah ba ma iya sai dai danna waya waye a cikin mu yake iya zama kafin ya kwanta bacci yayi istighfari guda 100 waye yake ware lokaci ya zauna ya istighfari dubu ɗaya amma za ka iya irgawa kanka laifin da kake ɗauka kullum a wayarka zunubin da wayarka kawai take tara maka za ka iya lissafawa ƙaryar da kake karantawa haram ɗin da kake kallo kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen da kake saurara postin ɗin abubuwa na ƙarya da kake yi za ka iya lissafawa ba za ka iya lissafawa ba hotunan tsiraici da kake kallo kaɗe-kaɗen da kake kallo mata da kake kallo tsiraicin mata da kake kallo kullum a wayarka kana iya lissafawa ba ka iya lissafawa amma istighfari kwaya ɗari ɗaya a rana ɗaya ga gare ka zaman masallaci yanzu ya gagare mutane mutum ya zo masallaci ya zauna bayan asubahi ko bayan azhar ko bayan la'asar ko bayan magariba ya dan yi istighfari ya nemo wa kansa sa'ida wallahi ba ma iya yi mun rabkana mun shagalta zunubi kuma taruwa yake kullum yana accumulating yana ta hawa yana ta karuwa waya ka kawai aka baka ta ishe ka masifa wallahi alazim dan duk matar da ka bude ka gani kaga tsiraicin ta wallahi sai Allah ya tambaye ka ya zamu yi da wannan a wajen Allah duk wacce kaga tana rawa malam duba bala'i yau a cikin waya duba tsiraici a cikin waya duba mufsidai mabarnata a cikin waya duba mata da suke yi wa kansu kwalliya da ado a cikin waya duba har zina ake nuna har ba abin da ba a nunawa haihuwa fa mace za ta yi malam sai a je a dauke ta a waya wallahi haihuwa ana daukan hotonta komai ba ba a rufe ba kuma ka zauna ka kallo idan ka ga wanda suka kalla sai ga miliyon kaza yanzu mu da muke cikin wannan yanayin ba za mu yi istighfari ba to istighfari yana yaye bala'i فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا duk wannan aikin istighfari ne malakum la tarjuna lillahi wa qara ruwan sama istighfari gonaki istighfari arzikin gari istighfari 'ya'ya masu albarka istighfari wadata istighfari samun kwanciyar hankali da nutsuwa istighfari amma yau ba ma iya yi sai dai wanda Allah ya ba wa dama kaɗan daga cikin mu Allah ya samu dace mutum ne ya yi maka butulci wannan yake tambaya ka yi masa alheri ka masa alheri sai ya zo ya maka butulci ya maka wulakanci akwai laifi na maka kaza in shi ka tunawa in shi ka gaya wa dan ka tunatar da shi cewa ya yi wa Allah butulci ba laifi ba ne, amma ka je ka gaya wa mutane cewa na masa kaza na masa kaza ta hanyar gori wannan haram ne, amma ka ja masa kunne watakila ɗanka ne, watakila abokinka ne, watakila amininka ne, wani karka manta fa ni na maka kaza, yau kai ne kake min kaza, wani karka manta fa lokacin da na maka kaza, yau kai ne za ka min kaza. wani yau kai za ka ci amanata, wani ni da na rufa maka asiri lokaci kaza, yau da kai za a hada baki a ha'ince ni wani? Wannan kai da shi ne, kuma ba ka faɗa ne don gori ba, ka tunatar da shi ne cewa Allah fa ya maka ni'ima kasancewarka tare da ni. Mala akwai mutumin da in baka ɗan girgiza shi ba, bai zai fa fahimta ba. Akwai marasa kirki a cikinmu. mu. To, amma wanne ne aka hana gori, wulakanci, zubar da mutuncin mutum, ka zage shi ka tozarta saboda ka masa abin alkhairi wannan ba a son almannan, Allah ne yake da cancanta ya yi wa mutum almannu, Allah ya fi mana. Wannan ya ce, Assalamu alaikum. Menene matsayin wanda aka yabe shi ko kuma yake yaban mutum har yake faɗan abin da bai kai ba? bai kamata ba in ka zo yaban mutum ka faɗi abin da bai kai ba sai dai kai masa addu'a ka ce Allah ya kai shi wannan matsayi amma kar ka zo wajen ba da labari ka faɗi abin da ba haka yake ba ka yi ƙarya kuma Allah zai tambaye ka akai kuma ba a samun matsayi da wannan duk wanda aka yabe shi akan ƙarya to kafin ya mutu sai ya tozarta duk wanda aka faɗi wani abu a kansa ba haka yake ba to kafin ya mutu kuma sai duniya ta gane ba haka yake din ba duk wanda ya sa aka je aka faɗi wani abu a kan shi ba haka yake ba to kafin ya mutu kuma sai duniya ta gane ƙarya yake ba haka yake ba da haka kada mu zo mu zama kamar 'yan siyasa ko 'yan jagaliyar siyasa mu shigar da shi cikin rayuwar mu yau da gobe bai da kyau kawai mutum abin da ya ne daidai a faɗa wanda kuma bai kai ba a ce Allah ubangiji ya ƙara masa kuma ya bashi wannan matsayi shi kuma sai ya ce amin tambaya ta ƙarshe Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana mai albarka ya ce muna bar addu'aka da ta ɗalibai a kan exam da jarrabawa da muka fara yi a SCE campus da kuma ‘yan uwanmu na wannan campus ɗin da su ma za su fara jarabawa ma'ana dai ɗan ɗalibi ne da suka fara jarabawa a wani ɓangare daga cikin wannan jami'a mai albarka yake neman addu'a da kuma sauran ɗalibai da za su fara Allah ya ba ku nasara Allah ya ba ku dacewa Allah yanda kowa ya baro gidansa ya zo ya nemi ilimin nan Allah ya ba shi jarrabawa ku Allah ya ba ku ikon kyakketa ta ku cinye ta tas eh ta duniya ce ba ta lahira ba kuma insha Allah za ku ci jarabawa insha Allah ba za ku faɗi ba da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce daga ƙarshe sannan malam dan Allah ko akwai wani sirri da za ka bamu ne domin samun nasara a jarabawa ba da wani sirri illa ka je kai karatu ka gama zance kuma za ka lalata abubuwa wato ɗalibai ganewa ne ba sa yi kuna ji na ko na farko ka cire wa kanka jin tsoro tambayan nan da za a maka ta duniya ce ba ta lahira ba galiban tambayan da za a maka kuma abin da aka koya maka ne za a tambaye ka to akwai laifi dan an tambaye ka abin da aka koya ma ko kuma a tambaye ka abin da yake an faɗakar da kai ka je ka nemo ilimin sa akai yaya ake kana shigowa jami'a nan gidan ba gidan bacci bane shi yasa aka kawo ku daji da ku da aljanu fa kuke kwana sani ne ba ku yi ba Allah wallahi in kuma wani bai yadda ba ya gwada fita biyun dare ukun dare can wajen tsallake can haka bayan gurin can ya sha mamaki je da zai je ana guda da kiɗa me yasa aka ce ku zo nan aka bar ku ba a cikin gari ba ku zo saboda kar ku samu hayaniya kar ku samu hayaniyar mota hayaniyar gari kaɗe kaɗe ku zauna ku yi karatu to ɗalibi ne malam zai zo shi an kashe masa kuɗi ya shigo wannan gida sai ya kwana yana chatting da waya kuma ya zo yana turo takarda a masallaci ai mai addu'a yana Allah ya sa ji jaraba dan Allah kai wa kanka adalci dalibi ne zai zo ana lecture yana bacci an yi duk abin da za a yi yana bacci ya ce a rubuta mai attendance kai ha'inci kai ƙarya to yaya makaryaci zai zo ya rubuto takarda ya ce ai mai addu'a Allah ba shi nasara dalibi ne an zo an koyar da karatu an ce aje a yi har field ko area of concentration malamai suke bayarwa a ce a karanta kaza za a tambaya akan kaza mutum sai ya ki yayi karatu yayi ta hira da dalibai yayi ta yawo can karshen dare sai ya debi muzakkirar sa ko hand out din sa ya ga tili guda kafin ya kai rabin rabin ta ma an kira asubahi kafin ya kai kwata dinta watakila karfe 8 ta kusa kuma zai shiga karfe 9 biye biye gigice ya zaka yi abun kirki ba kai ba ana yin semester nan a hankali a hankali a hankali ake karatu nan kana yi kana ragewa kana yi kana ragewa kana yi kana ragewa kana yi kana ragewa in an zo jarabawa kamar revision ne zaka yi to ba ma yi yaro bai zai yi karatu ba kawai wai sai ne mutum ya ci jaraba to ya za a yi a ci jaraba haka kuma ina muku albishir nan gaba ma za a zo a daina jarabawa insha Allah nan gaba a tsarin karatun boko ba za a daina jarabawa gaba daya kun san me za a yi auna fahimta kawai fahimtar ka za a auna a ga abin da aka koya maka iya ko baka iya ba to amma in mutum bai yi karatu ba ya zo ya faɗi sai zargi Allah a'a ka tsaya ka nika takarda sosai duk wani wanda kaga ya zama profesa ko dakta wallahi ya wahala ina gaya muku wallahi sai da aka wahala ba wani wanda zai zo ya kai wani matsayi wallahi bai wahala ba kar ka taba tsammani zaka zo wai gidan nan ka yi karatu ka gama ka fita a banza ba ka wahala ba bai zai yiwu ba kawai ka je kai karatu Allah ya taimake ka Allah ya ba ku nasara Allah ya ba ku dacewa kuma Allah ya sa ku rage wa kanku shagulgula ku tsaya ku yi abin da ya kawo ku wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh